بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفحمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال والسجين والخير وكنا قائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فهمة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر والفائز بنظر من قاتلنا عبد الزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يو شي غبا cikin karatun na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu tashi a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaytana qala lalle shi dan yake wa izzatika ya rabbi ina rantsuwa da buwayarka ya ubangiji la abarahu ba zan gushe ba uguwi ibadaka ina ɓadda bayanka ma damat arwahuhum fi ajsadihim matuƙar rayukan suna jikin fa'alar rabbu sai ubangiji shi kuma yace wa izzati ni kuma na rantse da buwayata wa jalali da girma na la azalu agafiru lahum mastaghfiru ba zan gushe ba ina yafe musu matuƙa sun istighfari kaga wannan sai mu ce alhamdulillah matuƙar mun yi istighfari shi kuma Allah ya ce ba zai gushe ba ina yafe mana saboda haka mun gode wa Allah alhamdulillah rawu Ahmad an Abi Sa'id yace hadisi na biyu inna salihina yushaddadu alaihim wa innahu la yusibu mu'minan naqbatun من شوكة فما فوقها إلا هتت عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة za la yake cewa sai ina sari hina a ga salihan bayi in sai hidda da ayyuma ana tsananta musu salihan bayi ana tsananta musu jarraba a rayuwa yace wa inna la yusibu mu'mina amma fa ba abin da zai samu mu'minin na kabatin na wato wani masifa haka wato an ce na kaba kamar suka haka irin na wato kaya ne na kabatun min shaukashi wato a samu suka irin na kaya wanda kama fauka ko sama da haka ko kuma ƙasa da haka wato musiba dai duk girmanta ko duk kuma ɗan'antanta in dai mumin ta samu illa hudar an biya kaɗi a tuhu kaɗi a tuhu sai an nemi wani cikin zunubansa an yafe masa. Inda mumini ne, ko ciwon kai, ko ciwon ƙafa, ko wani ya mare shi, ko tuntuɓe ya yi, ko kwatanni ya fada. Duk dai abin da ya samu mumini babba ne ko ƙarami ko mashin ya buge shi Allah kiyaye. Da makamantan wannan duk abin da ya samu mumini to kankara ne na zunubinsu. Na'am. yake wa rufi alahu biha darajatin kuma sai an ɗaga darajansa dama cikin biyun nan ɗaya ake ko dai a yafe wani laifi ko kuma a ɗaga darajan ko kuma a yi duka biyu an yafe masa laifinsa sannan kuma an ɗaga darajansa ya tashi daga wannan matsayi ya koma kuma wani matsayi to wannan shi ne rawahu al-bayhaqi an aisha yace inna sadaqata la turfi'u an ahliha harra al-qubur ke lalle sadaka tana bicewa ma'abota yinta wato zafin kabar saboda haka mu dinga yin sadaka duk wanda ba so kabarin shi da zafi to lalle ya dinga yin sadaka wa inna ma yastajillu al-mu'minu yawm al-qiyamati fi dhilli sadaqatihi wato shi mu'mini yakan samu inuwa ne a ranar alkiyama karkashin inuwa sadakarsa yastajillu yana inintuwa ne ma'ana yana zama ne a cikin inuwan sadakansa a ranar tashin kiyama. Rawahu Tabarani an Uqbata bin Amir. Yace innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajatin ce lalle bawa yana magana da wata kalma miridwanillah amma kalman ta yardar Allah ce la yarki da habalan bai damu da wannan kalman ba yarfa'uhu biya yarfa'uhu lahu biya Allah kuma zai ɗaga shi da wannan kalma darajatin zuwa wasu darajoji ya ɗauka wasu kiyamun lalid da ya yi da wasu ayyuka da ya sha wahala su ne aka duba wani abu ne wanda baka dauke shi komai ba kuma amma ne da Allah ne to da shi zai a ɗaga ka zuwa wasu darajojin da baka yi tunani ba to shi ne yace wa innal abda bawa kuma da ya takallamu zai dinga magana bil kalmati da wata kalma min suhudillahi na fushin Allah la yulqi laha bala wanda baya ɗaukan kalma a bakin komai kuma ya hawi biha fi jahannama da wannan kalman kuma sababin ta zai fada zai shiga jahannama Allah ya tsare Allah ya kiyaye saboda haka wannan abin da hadisi ne ke koya mana shine ba a rena laifi in je laifi ne wanda ka rena in shine zai kona ka Allah ya kiyaye sannan kuma aikin alkhairi kuma ba a rena shi ko ya yake shi ma wanda kake dauka ba komai din ba da shi kuma Allah zai jinka to wannan shine rawu ahmad ita inna rajula la ya'malu amalan ahli jannati mutum zai dinga aiki irin aikin ɗan aljanna shi ma yabdu lin nasi shi abin da yake bayyana wa mutane cewa lalle wannan mutum salihi ne aikin yan aljanna yake wa huwa min ahli nari kuma alhali dan wuta ne alhali dan wuta ne wa inna rajula mutum la ya'malu amal ahli nari za ga yana aiki irin aikin yan wuta shi ma ya buri na cikin abin da yake bayyana wa mutane suna amfani kan ai sai dai sai dai Allah shirya amma in dai ba abu nan ba ai wani wani kan sai a hankali kuma wannan ayat jana kuma an ajin ne to da haka ma ba a ma mutane hukunci da zahiri kawai ka kyauta bayan Allah zato wanda ga yana munanawa to kamar addu'a in zaka iya ba zaka iya ba ka ja bakin kai shiru wanda ga yana kyautatawa ka yi koyi in za ka iya ba za ka koyi ba ka je san yadda za ka yi dai ya zama dai ba abun kushewa tsakanin salihan bayi a wajenka da kuma masu munanan ayyuka Allahumma sai dai wa'azi za ka yi sai za ka ce to kaza a bari kaza a bari kaza a yi kaza to wannan shi ne Rahul Bukhari wa Muslim wato a ƙarƙashin wannan hadisi wato sufaye suna cewa wato babu wata kaba'ira ba wata kaba'ira in ta haɗu da fadar Allah in dai ta haɗu da fadila ta Allah ba to ba wata kaba'ira ma'ana duk girma da yake wuce ko da kai saboda ai fadila ta wuce wannan zunjin naka to kuma ba wata saga'ira ba wani karamin laifi in ya haɗu da adalcin Allah ko to Allah za ka saba wa to to to nan dole mutum ya ƙara jin tsoron Allah ba wannan ƙaramin laifi ba wannan babban laifi in dai kawai abin da ne ya gamu in ya gamu da adalci irin Allah to fa abin sai a hankali sai Allah adalci ne ba ya zalunci in kuma ya da fadla ta Allah to shi kenan to kuma nan dama abin da ake so kenan to shi ne yace yace innal abda la ya'mal la ya'mal dhanba fa idza zakarahu ahzabahu wato bawa yana aikata zunubi idan ya tuna zunubin sai ahzanahu sai zunubin ya bata man rai wa idza nazara Allah ilayhi qad ahzanahu idan Allah ya duba sai ya ga lalle zunubin nan da ya aikata ya tuna ran shi ya baci gafara lahu ma sana Allah sai ya gafarta masa abin da ya aikata qabla an yi akuza fi kaffaratihi ila salatin wa yasiyani abun ma fara yin kaffara na sallah ko azumi duka an yafi wannan zunubin nashi rahu ibn asaki an abi hurairah yace innal gabda min ash-shaytan lalle fushi daga shaytan ne wa inna shaytana khuliqa min nar min an-nar shi kuma shaytan an halice shi daga wuta wa inna ma tudfa'u an-nar bil ma'i kawai ana kashe wuta ne da ruwa saboda haka fa idza gabida ahadukum idan ɗayan ku ya fushi فليتوضا في الولاء رواه ابو داود ابو داود ne rawaito yace inna ahabba ibadillahi ila allah an sawhum li ibadihi lalle mafi soyon bayin Allah a wajen Allah shine wanda ya wa bayin Allah nasiha nasiha ka ja ku a hankalin mutane a barka za a barka za a yi kaza a yi kaza rawahu ahmad yace inna arwahu inna arwahul mu'minina fis sama'i sabi'ati yanzuna ila manazilin fil janna yace lalle rayukan mu'minai suna can sama ta bakwai suna hangu suna kallon masaukansu a cikin aljanna arwahu dailami an abi hurairah yace inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajirin min athari wudu'i lalle al'ummata za a kira su ranar alkiyama suna masu hasken gabbai na guraben alwala saboda haka fa minista da aminkum ai mu kila gurrata ku duk wanda yake son wato hasken su yayi tsayo to falyaf al ya aikata rawu shekani an abi hurairah shekani abu kari da musulun suka yake daga abu hurairah an ce a ba hore a ƙarshen wannan hadisi in zai aiwala ana wanke iya zuwa ko shi sai ya zo hana san wajen hana ta saboda biyu ya ce da yi yake in ala jannati la yatajuna ila ulama'i ita lalle dan aljanna suna buƙatan malamai har aljanna ana buƙatan malamai yace wa zalika annahum wato yadda abun yake ya zuruna Allah dan aljanna suna zuwa ziyaran Allah Allah kai mu aljanna inda har Allah za a ce ziyara sai suna zuwa ziyaran Allah ta'ala fi kulli jumu'atin a kowace juma'a sai yaqul lahum sai Allah ya ce musu tamannu alayya ma shi'tum to ku yi abin da kuke so ku nuna kuke so ‘yan aljanna ne suna cikin aljanna faran juma'a an kawo Allah ziyara da sai Allah ce kowa ya faɗi abin da ke bukata sa'ila ya ce faliyarta tuna faliyarta fitina ɗan ulama sai su juya zuwa wajen malamai sai kuluna ma za na tamanna to me za mu ce wa Allah muna bukata saboda a ganin su ne Allah zai mana ba to sai su juya jin malamai su kuma za mu ci Allah muna bukatan shi ne sai fa ya kulu na tamannau alayhi kaza wa kaza sai malamai su ce ku roki Allah kaza da kaza ku ce ba ku kaza da kaza wa hum ya tajina ilayhim kaji dai ha aljanna wato mutane suna bukatan malamai fil jannati a cikin aljanna kama ya tajina ilayhim fid dunya kamar da suke bukatan malamai a wannan duniya to shi ne yawa eh sai an je aji to ai da ke kowace juma'a ce za a je a yi hakan din to kaga da ke su malamai har har yanzu mun mun tafi cikin sabbogin neman magi da sauransu to kuma kullum cikin bincike su yanzu kaga yanzu kaddara mutum shi limamin juma'a ne to da juma'an ta tun karo fa abin da yake tunani yanzu to duniyar mu ta yanzu misali tun daga anguwansa wani hali anguwar take ciki idan ya gaba wani abin da zai magana a kai sai ta ce jihar wani hali take ciki wanda ya kamata a yi magana a tunatar da bayan Allah a gane idan ya samu kasarsa ba halin da jihar ba halin da ake yake to kasar gaba ɗaya wani irin hali take ciki saboda dai ya zanto akan wannan abun zai magana a hudu ba ta juma'a an fahimta idan ya ga kwakar ma ba ta cikin wani yanayin da za a abunan to zai duba to duniyar wani yanayi take ciki ma'ana sanyi ake yi to sai ya hudubar kan sanyi zafi ake yi sai ya hudubar kan zafi ruwan sama ake sai ya hudubar kan ruwan sama ka gane wato kaga ko kun tafi tunanin ku shi kuma tunaninsa menene zai yi na al'umma ya kusatar da su zuwa ga Allah ya raba su duniya da shi ɗan. To haga tun da tun yanzu tun a nan duniya haka a tunanin sa yake to har in ya ji aljanna kuma haka tunanin sa yake to ga juma'a ta sun karo za a je wajen Allah tun ne ake bukata na san za a tambaye ni to zai shirya to gashi gashi gashi gashi an je a da an juyo an ce sai to gashi to kowa da aikin sa wasu sa ya dole kaza da kaza a samu to da sai an je to shi na yace inna ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah lalle ma'abota kyautatawa a wannan duniya su ne kuma abota kyautatawa a lahira yake wa inna awwal ahli jannati dukulan jannata um ayu ma'rufi lalle mutanen da za su fara shiga aljanna su ne ma'abota kyautatawa ma'abota kyautayi masu son yin alkhairi bayan Allah kuma su yi to wannan su ne rahu tabarani tabarani ne wasu to da haka in mutum yana so ya zama ma'abocin wato ma'arufi a lahira lalle ya zama ma'abocin ma'arufi a wannan duniya wato duk abin da ka gani mai kyau ne ya zanto kana sahun gaba gaba wajen aikata shi musamman kyautata bayan Allah salihai musamman jin ƙayin mabukata musamman taimaka wa danginka musamman biyayya ga iyayenka musamman wasu abubuwa da wanda ka san Allah yana son su to mutum ya himmatu wajen aikata su saboda ya zama shi ne kuma abuci ma'arufi a lafiya ya zama kuma farko wanda zai fara shiga aljanna na na rawa wani na sai yana ne kace ina awwala ma yujaza bihi al-abdu mu'minu bada shi. lalle farkon abin da za a saka wa bawa mu'mini bayan mutuwarsa an yi gafara da jami'i man tabi'a janazatahu shine a gafarta wa duk wanda suka bi janazarsa wanda suka rasa wannan gawa zuwa makabarta su a yashin wasu abin da za a fara saka wa mutum kenan da shi shi yasa idan ka ji an ce ga bawan Allah musamman salihu ya rasu to kai gaggawa ka yi kokarin halartar jana'izar sa kuma an kai jana'izar nasa kai kokarin ka rasa shi makabarta saboda alkhairin da ke cikin wannan ya zama gaban ka to wannan shi Rawul Baiki Baihaqi an Ibn Abbas yace inna buyutal lahi fil ardi al masajid lalle ɗakunan Allah a bayan ƙasa su ne masallatai wa inna haqqan ala llahi an yukrima man zarahu fiha lalle haƙƙi ne a bisa Allah ya girmama wanda ya ziyarce shi a cikin masallaci Ɗakin Allah dai a ban ƙasa su ne masallatai to kuma haƙƙi ne a bisa Allah ya girmama duk wanda ya ziyarce shi a cikin masallaci kamar yadda mu ma nan duniya in ka mutum ziyara ta musamman zai maka liyafa ya girmama ka to shi ma Allah ya kama idan mutum ya ji ziyarce shi Rafu Tabarani a wani Mas'udi yace inna sadaqata sirri tudfi'u gadabar rabbi lalle sadaka ta koyi tana bishe fushin Allah sadaka ta koyi ba tana bishe fushin Allah tabaraka ta'ala saboda haka mu dinga kokari mu yi sadaka a bayyane kuma mu yi ta a ɓoye. Ta bayyane ita lada biyu ne, ladan ka nuna wa mutane Allah. Wato, saboda wani sanadiyan kayi ɗin shi ma zai yi, a gani? Da ba ka yin ba da ba mai yi, to yi ɗin da ka fara yi sai ka ɗan miƙa, to sai wani ma ana miƙa wata shi ma sai miƙa, ma sai miƙa. Ka ga kayin kuma ya zama ka zama man san da sunnatan hasanatin ke duk wanda ya bayar daga baya kana da ladansa an gane to wannan shi ne saboda haka babu laifi wajen abuna sannan kuma yin ta kuma a ɓoye nan kuma shi wanda ka ba ka rufa masa asiri ka rufa masa asiri ba wanda ya san ka ba shi sai Allah kuma dama ka yi don Allah to abin da dan boko ba a iya kenan idan Allah ba a shi duk abin da za a rere ta a ce kaza kaza shi ne shi abin da yake kenan ya ce amma shi ɗan kaɗan akwai masu idan Allah ya ce wa'in na kilatar rahimi ta ziri fil umri lalle sada zumunta yana ƙara nisan kwana wannan nisan kwana malamai sun yi magana cikin kwanakan za a ƙara maka kuma albarka za a sa a cikin rayuwar in Allah albarkaci rayuwar mutum to sai ya yi a cikin shekara talatin abinda wani ko an ba shi ɗari da zai yi wannan shi ne saboda ka duban da aka kadi an ƙara maka ya ce wa inna sana'iya wa inna sana'i al-ma'rufi ta kima sari lalle aikata abubuwa masu kyau suna kiyaye munanan bala'ai aikata ayyuka masu kyau a misali mutumin da duk lokacin da ya sabuwar riga zai ɗauki tsohuwar ya sadaka mutumin da a gidansu sai ya ce to akwai kwanon almajiri wanda ake kwasa almajiri fi sabi mutumin da yana kokari wajen sadaka da ba da kyauta yana kokari wajen bin iyayensa to wannan yana yana kiyaye masa masifin da za bai sani ba ba an kaddara ba abin da zai faru da shi to sakamakon wannan kyawawan ayyukan da yake yi bayan Allah suna Allah maka albarka Allah ya saka alkhairi sai a ci kiyaye shi da wasu abubuwa wata kila da zai dingura akan mashin sai ya tuntuɓe kai bakin sa ya fashe shi kenan sai a bar shi ya haka da ga yi an kiyaye shi to shi na ƙara kiyaye to shi ne yace wa inna qawla la ilaha illallah tadabau an qa'ilina tis'atan wa tis'ina baban min al-bala'i adnaha alhamdu yace fadin la ilaha illallah yana tunkuɗe mai faɗin wannan kalma wato ƙofofin bala'i guda tasa'in da tara mafi ƙanƙantan wannan ƙofofi na bala'in baƙin ciki kula ila ila tana maganin baƙin ciki duk wanda ran sai ɓaci mata suna ɓata wa mutane rai ko ƴaƴa ko almantare ko wasu abokanan zaman cikiya na kasuwa haka in dai ranka ya ɓaci ɗauki carbin nan in Allah ya yarda kafin ka cika dubu biyu sai ka ji ranka ya kai wani abu kuma gudu zai saboda yake la ilaha illallah suke kankare wallahi in je kana yawan la ilaha illallah ku da ɗan uwanka zai ɓata masa rai da ka ja wannan zikirin da maka ala ila Allah kafin sai dubu biyu za ka yi ba shi abu ya zai hakuri shi kai da abin da ya tafi a ranka shi ya tafi za a shi ɗan ya tara shi to kai a ta la ilaha illallah shi kenan su kusa abin da ya gudu sai kuma ba shi abu wala wala ne har manta ma wala ranka ya fari ka manta ma gashi to da ka mulki wannan la ilaha illallah mutai Allah ya taimake mu to shi ne na'am ya ce inna fil jannati ghurfa lalle a cikin aljanna akwai wasu ɗakuna kira zahiru ha min baɗin ana kallon zahirin su daga baɗin kana ciki za ga za ga waje wa baɗin ha min zahiri baɗin su kuma daga zahirin su kana waje za ka kalli za ka kalli ciki gidan gilaskiya adda Allahu ta'ala liman aqama ta'ama wa alana kalama wa taba asiyama wasalla billeri wannan su niyamu. Allah ya tanadi irin wannan aljanna ɗin ga wanda ya ciyar da abinci saboda Allah. Wa alamar kalama kuma ya da magana, baya magana mai kaushi, maganansa masu kyau masu daɗi. Sannan wata ba a siyama kuma ya jeranta azumi, ana fila shi. Wasalla billeri wannan su niyamu kuma yake sallah da daddare mutane suna bacci. Siyamun lady kenan, rawu taimizi an alaihi. Ita inna fil jannati daran yuqalu laha darul farash. Lalle aljanna aljanna akwai wani gida ana cewa gidan gidan farin ciki. La yadkhuluha illa man farraha sibyana. Ba mai shiga wannan gida sai wanda ya faranta wa yara. wanda yake yawan faranta wa yara shine farraha. A sigan fa ala kenan ma'ana wanda yake yawan karanta wa yara an kaɗan sai alawa ka ba su kiran kuma ɗan naira biyar ɗan abuna ƙanana abuna a ba su haka to haka dai wasu abubuwa wani sa'i kuma ɗan magana mai daɗi haka sauransu kamar ƴan kasuwa kan ma yana daga cikin abin da yake buɗe harkan kasuwa da gaske ka sayi madara da safe madara irin wannan na na sacet ɗin nan irin in yara ƙanana sai kana ɗan zuba musu a hannun a bakin shagonka za ga ikon Allah in dai ana haka za ga ikon Allah ko irin tikitin na natsari ake sai yi yaro ɗan yaro kowane yaro su a sa masa a hannunsa sa masa a hannunsa ka to ji ka ko kai ma ka hannun ka to ji ka insha Allah mutum zai ga yadda kasuwa kuma za ka ji lallai masu trader da harkokin kasuwa yanda ake zuwa insha Allah a yi wannan za ga ikon Allah now wato karanta wa yara a zan ka bashi maza in aziz daɗi ya zai daɗi sosai kazin da to shi ma zai shi da sadaka ne ai zaraka ne amma da yawanci shi wannan muna faɗin sa ga ga masu shago haka wanda suna tsaye a waje ɗaya ne suna so a zo a a tsaya kayayyakin su ko a kawo musu wani abu nan su ba da wani abu nan to su ne wanda ake yi abu nan amma ko mai jiga ko mai abu nan wanda shi ma yawo yake sun je abun sadaka ne to kaga ina kai din ba laifi Allah ya taimake mu na to shi ne yake rawo ibn abi an aisha kaje inna jannatu baban yuqalahu duha wato aljanna akwai wata kofa ana cewa ne kofan duha da za ka ne mai kiyamati idan alkiyama ta yi na damu na bi mai kira zai yi kira ainihin da zai kanu ta yi muna ala salatu duha ina wanda suke suka dawwama wajen sallan duha sallan hantsi haza babu kun wannan kofar ku ne fadukuluhu bi rahmatillah ku shiga ta wannan kofa ta rahmar Allah saboda haka sallan duha yana da kyau a dinga yin sa rahu tabarani an abi hoyara shi kuma na nan raka a takwas na aiki na ku yawan kake raka a takwas in kuma kai hudu ma yayi in kai biyu ma yayi in kai shida ma yayi sai biyu a yi sallama haka ake yin su lokacin hantsi kamar da karfe tara zuwa da goma haka za a yi ko daga takwas takwas da rabi haka zuwa zuwa tara da zuwa tara da rabi kafin dai rana ta ɗaga ta kai in sha ɗaya da wani abu to shi ne ta ana so mutum ya rike wannan kullum eh kullum da mutum ya samu dama sai kuma kullum din ba zai yi wuri ko dai ana rage zai dai ba ka yi ne ba a fi amma kana an taɓa wasu lokuta wasu lokuta kuma abin ya gagara shi kenan wani sa'i ma shi wato yadda Allah yake in har ka rike din kullum din za ka yi dama har ka karka ɗauki alƙawari amma dai ka ji in dai kana lafiya da ba wani uzuri insha Allah ba kai tsoron da ba wani uzurin ya hana kan za a rubuta maka yi shi adalcin Allah ke a gani yadda ga yanzu misali ma'aikata na gwamnati ko ran da baka je aiki ba dai ba za a ce to tunda baka zo ka ba salarin ka an rage na kwana ɗaya a ga saboda karanci ya su baka musamman an samu wani uzuri kuma ka excuse cewa ga abin da zai hana ka zo to wannan shine na'am da ce innal abda idza wudi'a fi qabri shi bawa idan aka sa shi a cikin kabarinsa wa tawalla anhu ashabu mutanen da suka juya suka bar shi hatta innahu la yasma'u ay yasma'u kai qar'a ni alihi har yana jin karan takalman su shab shab da suke da zai takalma ba duk kana ji layi malam Allah ya ji kanmu da kyau Allah ya ji kanmu in na tuna zan rasu in tausaya kaina wallahi to shi ne yawwa ya ce yana jin karantar kalmar a ga yanzu a cikin ne a kabari ina jin karantar kalmar ku za ku juya to la sa mu dace la sa in ga wanda ya fi ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne farin ciki ya sa la sa dun mu zaman kan Allah yace a tamu malakani wasu mala'iku guda biyu za su zo zo su same shi ta yi idanun su zauna da shi ta yi kula da lahu su ce masa ma ta kulu fi haza rajul me kake faɗi game da wannan mutumin annabi Muhammad fa ammal mu'minu amma mu'mini nan an kai aka ce maka mu'mini shine mutum manzo Allah sai ya kudu sai ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na ce da lalle shi bawan Allah ne manzon Allah ne bai kwaro sai su ce unzur ila maqadika minan nari dubi nan da za a saka ka a wuta dubi nan da nan wutan za a saka ka qad addalaka Allah bihi maqadan min aljanna yanzu an canja maka an baka aljanna wallahi saboda wai ka ansa annabi Muhammad ka san akwai halaka ga wanda yake baya neman taimako maza Allah wala ba karamin halaka ba ne ba karamin halaka ba ba karamin halaka ba ha yanzu na bashi yake ba ka sallah ne shi shi ne mai raba Allah kuma shi ke ba da ku to shi shi ne ma a sai mu tsir yace yace ai da aka ce manzo Allah ke rabawa sallallahu alaihi wasallam ya ce ai bai rabawa shi ma za ka ji shi ko baka samu ka je wajen mai baruwa ba shi ne rabawa din shi ma za ka bi shi wataƙila a cikin rabon shi zai ɗauka ya baka tun da bai za a ba shi raba shi ba ba shi ba za shi ba shi ne ya ce rubuta sai ɗauka ya zaɓa ya ce maka samu
sallallahu alaihi wasallam ita wannan duka da wasu mai na malamai amma lallai nisantin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da bai isa ba wallahi bala'i kuma duk me yin haka Allah sai ya kona shi eh Allah sai ya kona shi kuma zai fita wata ba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye shi ne ko sai a ci masa da yi masa ɗinka a cikin aljanna da kan ga wuta nan amma tun da ka ansa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kenan wa yusahu lahu qabruhu 70 za'a sai a buɗa masa kabarinsa dira'i 70 wa yumla'u alayhi khadran la yumla'u azun a cika masa wato kabarin nasa da haske da abubuwan ado na aljanna ba a ɗebo su da ni'imomin aljanna duk abu abu ba a kabarin tunan tuna ta kuka ayyawa na ashe ya rasu Allah ya san wani Allah ya afi masa Allah ya sa huta shi kuma yana cewa ya laita qomi ya alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alni min al-mukramin kuma ma ma mutane na sun sani suna kuka suna wahal da kansu sun san a inda nake yanzu wannan muna karanta wani hadisi ga Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam misalin mumini a wannan duniya idan ya mutu ya tafi lahira kamar misalin fitowan ɗa ne a cikin mahaifiyarsa zuwa wannan duniya. Lokacin da yake cikin uwarsa yana gani ba in teke nan faɗi, saboda zai yi tsalle-tsallensa ya juyiyarsa ko damuwa zai yi. Hana tambaya wai da inda ya kai nan faɗi kuwa? To sauran da ya shigo duniyar ta ce, oh, to, ya ga iya gani duk abun ya abun. saboda faɗin duniya to wallahi ranar da ka mutu sai ka ce o ashe da bacci nake mafarki ne duk wannan rayuwar ashe ga inda ake farkawa daga bacci to daga nan in ya ga wata rayuwa kuma mai faɗi zai ce ashe da a cikin kunci yake ga zafi ga sanyi ga sauro ga tashin hankali shi yanzu ne ya shigo cikin ni'ima da jin daɗi.
Kamara ba ci yin gari.
Sallah a karan babu damuwa ko ɗan kaɗan mala. Ku dage da salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum yana yawan salati musamman salatin fati. Za ka je ziyara irin wannan wajajen. Kana duniya za ka je ka zai da abubuwan su. Za ka yi mamaki sosai ba? Za ka yi mamaki sosai. gane a wannan duniya malam yi hukunci ana cikin sana Allah ya sa mu dace now yace wa ammal kafir amma kafiri awil munafiq ko kuma munafiki irin masu cewa ba sa son taimakon manzon Allah din irin masu sa yayin manzon Allah sai suna a wani wajen da bai dace din ba na'am wannan munafukai kenan فيقال له في أتي مثلا ما كنت تقول في هذا الرجل me kake cewa ga wannan mutum waye wannan mutum waye ka san shi fa yaqulu la adri wala yanzu ko kana da wayo ai zan ce ba ai ba zai ba ai in ka ka an san an so ka an san la ilaha illallah an so ka an san an so ka an san kuma wato ɗan uwa kun ga hanya na shahanan namun nan mu rike da kyau mu rike da kyau ni har yau wato ina ga wato mutane da yawa za su cika ba imani musamman wanda ba su kama wannan hanyar tamu kusan dalili ɗan uwa na ne na san shi kuma na sha ba wannan labari cewa wato wata yarinya tana da jini haka ɗalibar su ce su tana da jini suna kora irin islamiyya din nan to sai ya matsa sai ya raba ta da jini jinin suka yi juyin duniyar nan ya ba su nan fa ba za su bari ba shi kuma yace in dai in dai in dai yana raye to sai sun bar jikinta shi kenan ba salafin kenan ya dage ya dage ya dage rannan kan dai da ya kular da su din ya zo yana mata rukiya da suka buge shi din masu ya faɗi ta aka samu marasa lafiya biyu to malam ma me yin rukiya shi ma an buge shi to wanda ya zo masa rukiya shi ma sai ce to shi ma ya tsoro shi ma buge shi ta aka dai bar malam a cikin yanayi haka ya jima ya jima ya jima ya jima can jinin suka gaji suka gama masa walaƙancin da su masa suka fita da ya dawo hayyacinsa maza sai ma masa take to yanzu ka tattara maza ka zo gombe akwai sauran 'yan uwa ka zo ka ziyarce su kuma a ɗan nema maka magani a wajen ‘yan uwa haka, mu samu dai kai ɗin kan karka abuna. Shi kenan ya zo nan gombe sai muka haɗu muna hira da shi, sai ya ce min kaji kaji kaji kaji abin da ya same ni. Ya ce amma zan gaya maka wata magana har ga gaya wa kowa. Na ga Allah. Wallahi ya ce na ga Allah na shi wasu akar magana. To mu ‘yan ɗarika in hakika ake jin kan zafin Allah bayan sai ga gani da kusa nufi yana jami ya ga Allah Gaya an ma wa ya gani ba zai gani ba zai gani cikin ya gara والله انا جاي واذا انا كنا جاي قوه والله وقال ايه wannan dama da ke sun ɗauki abubuwan ɗan ƙanana ƙanana ne to da sun ga babban abu ya suka gani sun ɗauki abun duk ƙanana ƙanana yanzu misali mu mu alhamdulillah yanzu jana almajiran shi ibrahim wallahi mu yadda muka tsara kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan duniyar da muke gani ba ta kai wani abu a wani abu ba a cikin tafin hannunsa guda ɗaya duk faɗin duniyar nan kuma lahiyar kanta har da al'arshi da duk aljanna mu ma a ɗaya hannun naka ba su kai komai ba mu a wajen mu yanzu ya aka magana akwai abin da za ka gani kai da kake da wannan itikadi akwai abin da za ka gani ka ce maka Allah ne waye shi da za ka ce masa Allah ya ji bai shi wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to amma da ke sun da su abubuwan duk kanana kanana ka gane su to da sun yi abin da ya dan zama Allah ke ka gane to wani shi abin da ke faru to akwai haɗari cikin rene bayan Allah akwai haɗari da za ga karin wuta mai yawa. Na, to shi ne na haɗu ta. Ƙulu ce ce la adari ce la zan sani ba. Ya ce sun ce a ƙulu ma ya ƙulun nasu. Ni kawai ina faɗa masa abin da mutane suke faɗa ne. Ba nan da shi ya mutum ne kamar kowa ba hannun da shi. فيقال له لا دريت ولا تليت وانا سبع سنين فيقال له يكتب مثلا لا دريت ويبك سني ذا ولا تليت كذا كرمت هذا ثم يجرب سنة في أبدوس بمتراك من حديد تقدم أنا بك إن كرفي ذا أبدوس دربة ونئر بغو بين أذنيه أتكامن كنيوسا ka san duka nan na a bayan kunne ko a yanzu a raye in kana son ka kashe mutum nan in ka dake shi mutuwa musamman ma gurin da na sami gudu maka a ga shi kenan sai gudu ba lalata ta yi sihu sai ya san sai wani karaji da ihu ya suma uha man yaliji duk wanda suke tattare shi suna jin wannan abu zai ta kalaini ban da wato mutane da aljini wai dai ku alayhi kabarhu sai a kunta ta masa kabarinsa hatta taktalu sa adla'uhu har sai wato gabbanta sun saba haƙarƙarin sa nan wannan bangaren dama ya shiga na hagun nan na hagun nan ya shiga na daman nan subhanallah la tsare mu la kiyaye mu. wannan ko bai an sunan annabi Muhammad bai an sunan Allah bai gane manzon Allah dan uwa mu nemi ganin manzon Allah tun a wannan duniya sallallahu alaihi wasallam mu nemi shiryawa da shi mu nemi koyayyarsa wallahi ina ji ma ya kamata ma in kawo mana wani wato wata magana shi Ibrahim Allah ya yarda ina ji in mun samu wajen tsaya za mu tsaya sai in kawo mana wato wannan magana mu cika ta da ita saboda haɗari sanya wani abin da ba Allah ba a cikin ranka haɗarin da yake ciki haɗarin da yake ciki akwai haɗari sosai. To wannan shi yace rawal Bukhari wa Muslim. Yace inna lillahi ta'ala ibadan yahtassahum bi hawa'ijin nas. Wato Allah yana da wasu bayi wanda yake bance su don bukatun mutane. Allah yana da wasu bayi wanda yake bance su don biyan bukatun mutane. yasda'un nasu ilaihi mutane suna razana zuwa gare su ma'ana suna shiga damuwa zo su kwankwasa musu amma kalla jiya ba a ci ba ko an mun aihuwa ko kuma mata suna asibiti ko makamantan wannan to na'am ke ce fi hawa ajin cikin bukatunsu ula'ika humul aminin azabillah wa inna su ne amintattu daga azaban Allah. To abin da zan ba dukkanin mu shawari. Duk wanda ya zo wajen ka Allah ya tunkuɗo shi ya zo ya ce na buƙatar wani abu. To ko bara ka ba shi da yawa har ka bashi da jafa. Har ka bashi da jafa. Ka yi iya ƙoƙarin ka ga cewa ɗan wani abu dai ka ɗauka ka ba shi. Ko da dai abin bai ta kaya kaya ba, ka ɗauka dai ka ba shi. Hokka ya haɗa yi. An gane baka hana abu ka bayar ba. an gane to ko iri ce kai in kuma da hali ma sun da ya ce don Allah ko don manzan Allah ka ɗauka in tewan ka ba shi akwai in babu kuma dama wuta ba ta shiga ba wannan shi sai da haka mu dage ya zama dai kada Allah ya tankaɗo wani ya zo da buƙatar sa kana da shi ka ce wallahi ba za ka taimaka ba wallahi kuma wata rana kai ma sai Allah ya tsarar da wannan abun hannun naka ya tura ka wajen wani ka je kuma a ce bara a taimaka ba. Madaka Allah ya tsare mu. Duka ayyukan Allah ne ba aikin wani bane. Sai tabarani an alijin Umar. Ki inna lillahi ta'ala aqwama iktasahu bin ni'ami li manafi al-ibadi. Lalle Allah yana da wasu bayi, yana da wasu mutane. Ya ke bance su da ni'imomi, ya ba su ni'imomi. Da manafi al-ibadi don su amfana da bayi. an baka dai ba kai kaɗai ka ba ba akar makalla za ka tara maka tirelan ka guda hudu ga gidajen mayan ka guda uku ga abin ba wai kai kaɗai ka ba ne da kai da iyalanka da dangin matanka ba ku kaɗai ka ba ba namu ne aka ajiye a hannunka akar makalla sai za ka ba mu ka ba mu ka ba mu shi tara ka dan ya hana kama sai karka da mu amma mutumin da ga su nan ba zai bayar ba ne ko kare bayar nan da zai bar abin ne duniya kuma shi sa ma Allah ma ya wadata maka zai roƙon mutane saboda annai wa ba roƙo ba ko sa rai Allah Allah ya wadata maka barin sa rai ma akan dukiyar wani ko waye shi Allah ya sa mu sa rai akan dukiyar shi Ibrahim da lalata sallallahu wannan kawai san mana la rufa mana wa yirruha fihim ma bazaruha manzo Allah yake cewa dukiyar Allah zai tabbatar da ita a cikin su su wannan family din ma bazaruha matuƙa suna ba ta dukiya matuƙa za su ɗauka ku bada to Allah zai tabbatar da wannan dukiya ya wanzar da ita a wannan gidan sai da mana in kuma suka hana suka yi ruwa mu ma wahala muka yi muka nema ba a kwance muka samu ba kuma ku je ku nema da shi ke na za a hannun shi yanzu ma su da talakawa talakawa ba na gasken gaske su da talakawa ta hawwala ha ila gairin ta Allah ya ciyar da dukiyan zuwa ga wasu su sama su ma ba ƙarfi ba ne wato shi Allah in yana son azabta mutum duk abin da ka taba kuɗi zai yi. ko me kawai za su dinga zuwa maka baka san ma daga ina ba ne nan nan nan nan nan nan nan nan sai ga mutum ɗan shekarun da ɗan kaɗan an tara mu dukiyar a gani to idan kuma yana son ya zanto ya karɓe abun to duk ta inda ka san abun yana shigowa sai Allah ya ce stop kuma sai ya kuma sai ya a buga ce shuru a buga ce ba su dukan kama a hana ka ba su ka ka je wancan ta bi ofis din alƙali ta karɓan kuɗin shi ke kai dabar a baka ba o shi ke haka dai sai mutum kuma sai abun ya da Allah
Yanzu ina kallon wani a Facebook gobara na abu ne. Wai sunan mutumin. In dai ka ci riba, uban kowa ma ya faɗi.
a'udhu billahi Inkiyansa kenan sun faɗi sunan sa na manta inkiyansa dai kenan. To wai ranar litinin ya je ya sai fetur yalo ɗari biyar saboda ya lissafa ya ga riban da zai samu tun da fetur ya ƙara kuɗi. To shi kenan jiya kawai sai wuta ya tashi.
sabbi ga mutum eh kawai ba kawai duka sai abin nan ya kone shi ne suke nuna kone
to duniya kenan duniya kenan kullum mutum lissafi mu musulman mutum da musulmi musulmi musulmi kawai abin da ya dace ne yanzu a rantsi da Allah ayyuka je irin je wanda musulman daɗin masu dukiyar suka yi amma yanzu musulman ba kai haka yanzu son dukiyar suke yi wa hibbuna mala hubban jamma so mafi muni ba son tarawa to so zaka tara kowa ya tara maka a mawa ya tara maka gada ba wanda tara maka ba to sannan Allah ya zo ya baka abun sannan ka dauka ka bayar ba za ka iya ba sai ku ji tsoron Allah mala amal a dinga bayarwa a dinga bayarwa kar ya zama kawai shi ke nan mutum kawai ya ya abu nan sai zan to abun da ya zama yadda ya to shi ne saboda haka a dage idan inna lillahi ta'a inna lillahi mala'ikatan fil ardi Allah yana da mala'iku a ban ƙasa, tantuku ala alfinati bani Adam. Wannan mala'iku suna magana a bisa harasan ‘yan Adam, dimatil mar'i da abin da yake cikin mutum, ni alkhairi wa sharri, na alkhairi ne ko sharri ne, wato a ƙarƙashin wannan hadisin, ko aure za ka yi sai wani ce wala ka bai wala bai dace ka aure bai yanzu ka. To, in ka ji wani ma ya ƙara faɗa, wani ma ya ƙara faɗa, ka ɗan ja baya. To, sai ko kuma kana neman wata sai ka wala baka dace da wani kuma yake ji wani ma ya tsara faɗa wani ma ya tsara faɗa kuma duk ka tabbatar mutane na gari ba hasada suke ba to ka bar ta kawai wato Allah yana furci nan an so an ce mala'iku Allah yana furci a bisa harshen wasu bayin Allah da abin da yake cikin kafa kai duka suna aika za ai kaza ai kaza to mutum sai ya kiyaye mutum sai ya kiyaye to da haka mu kiyaye a shi sa ma ake son mutum ya dinga shawari za ka yi abu to ba laifi sai ka ce ni shawari ya za mu yi idan mutum ya ce maka ai gashi gashi gashi gashi gashi shi ke nan sai ka yi ala da ba za ka yi nadama ba saboda ke a furta sai ya sa sa a sa shi sai ya furta abin da zai zama ka alheri to wannan shi na'am yace inna Allah ta'ala yace inna azama inna azama zunubi inda Allah rajulun tazawwada imra'atan falamma qada hajatuhu minha talaqaha wa dhaha bi mahariha wa rajulun ista'mala rajulan fa dhaha bi ujrati yace mafi girman zunubi a wajen Allah shine mutumin da ya auri wata mata yayin da ya biya bukatansa sai sake ta kuma ya tafi da sadakinta a bibiya ba da kai mutumin da ya ɗauki leburori suka yi aiki shi ma ya gudu da ladansu sun wuni suna aiki ko kuma sun ɗauki satuka suna aiki bai gama biyan su ba ya gudu kyale wannan duka akwai bala'i a kan wannan ke rawar bayhaki sai ku dinga yafewa masu yin aikin leburanci wanda ka san ka masa aiki bai biya kawai ka yafe masa in ba ka ba in ya je lahira zai da sosai sai sha wahala Eh, kai kuma kar ka dinga son mutane su da ku a dalilin ka a dinga yafewa su kuma mutane kar su ji an ce a yafe su dinga cutarwa ko kar a yafe
wannan faɗa wannan da wallahi ba ya ji.
Rahul Bayhaqi a to wani ya ji in ya ji an ce a dinga yafe da to a shi ke tunda za a yafe to zai iya rikitarwa to shi kar a yafe sai inna lillahi inna lillahi ta'ala malakan muwakkalan biman yaqulu ya arhamar rahimin Allah yana da wani mala'ika an wakilta mala'ikan ga duk wanda yake cewa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin yaji fa mun qala hasala duk wanda yake ya arhamar rahimin sau uku قال له الملك في أن ملائكة يمشي إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل أرحم الراحمين أن ينزل يا سكنتوك ويجي أبو النبي أنا ملائكة تلي فتح مكة ولا تأمنا أدعى من يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين هيك في بال الله في هذا زمان الله في هيك شاف هيك شاف كشين كوكما تبقى أتركه راوي الحاكم عن أبي أمامة ita inna lillahi ta'ala ma akaza wa lahu ma waqa wa kullu shay'in inda hu bi ajalin musamma faltasbir wal ta'tafi ita inna lillahi ta'ala ma akaza lalle wannan abun dama mallakan Allah ne dama na Allah ne ba ya kwaci ba na Allah ne dama ba ya kwaci ba walahu nashi ne dai ma'ana da ba ya bada ba wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma komai a wajen Allah akwai ajali abin ambatawa saboda haka ka yi haƙuri ka nemi lada a wajen Allah rawahu ibn majah an usama bin zaid to wannan shi to wannan ana magana kan wanda ɗansa haka ya rasu cikin ƴaƴa ƙananan na 'yan shekara ɗaya biyu uku hudu wanda sun fara kama zuciya sosai ina sai su rasu to wannan dama na Allah ne ba ya ba ba ba ya kwace bane ba ya kwace bane eh kuma na shi ya ba ya bada bane a dukkan mun nan dama na Allah ne saboda haka za a ce a Allah ya kwace ko ya karbe ba dama ba ya bada bane da kai da babanka da kai da babanka da ɗan duka dama na Allah ne mallakan Allah ne bayan Allah ne zai da su yadda ga dama to da haka ma aka maka da su aka ta jin haushin Allah ka ka kai laifi ne biyu kuma to shi ne kanka ji haushin Allah dama ba wai ya kwaya ya baka bane balle ma ka ci ya kwashi to shi ne yace inna lillahi ta'ala aniyatan min ahli al-ard wa aniyat rabbikum qulub ibadihi salihin wa habwa ilayhi al-yanha wa araqwa yace lalle Allah yana da ƙwarya daga wajen mutanen ban ƙasa amma ƙuryan ubangijinku shine zukatan bayin Allah salihai kuma a cikin wannan ƙwaraye ƙwaryar da ya fi so wacce ta fi laushi ta fi taushi wato zuciyar da ta fi taushi ta fi laushi shi ba mutum ne mai zafafawa ba ba mutum ne mai kaurarawa ba ba mugu ba ne ba zalimi ba ne a salihin bawa ne duk wanda ya mu'amala da shi zai ji daɗin mu'amala da shi to shi ne to wannan zuciyar ita Allah ya fi so yace innal ma'a rahu tabarani shi innal ma'a dahurun la yarjisu shi wato lalle ruwa mai tsarki ne ba abin da yake najistar da shi ma'ana matuƙar ruwa da ya zama mai yawa ne to ba abin da zai najistar da shi rahu bukari wa muslim an abi sa'id yace innal mu'mina la yanjisu wato shi mu'mini baya zama najisa baya najistuwa wannan hadisi yana da dalilin faɗin sa saboda in ka ce baya zama na jinsa ya kace baya zama najisa sai ka ce to ai mutum yana zai yi jima'i ko zai abin haka ya zama dole jikinsa dai babu tsarki to je hakan ai bai zama da shi shi ina jika ba ne a gane kawai dai su ta same shi kuma in yi abu nan to shi ne wanka shi ke nan da shi ina litta ini shakiru shakiri miyar ajiri musulama lissa ini sabiri wato mai cin abinci ya wuce alhamdulillahi ko ya ci abinci ya tashi ya wani aikin Allah shi ne shakiru yana da lada kwatankwacin mai azumi mai haƙuri kana azumi ka san haƙuri kake yunwa da wasu abubuwa duk kana haƙuri to wanda ma ya ci shi ma yana gode wa Allah shi ma yana da kwatankwacin wanda lada bawo hakim an azumi zai rasa yace inna da kulli shay'in haqiqatan komai yana da haƙiƙansa amma balaga abdun haqiqatan imani bawa bai kai haƙiƙanin imani ba hatta ya alama annama asabahu lam yakun liyaqti'ahu har sai ya san cewa abin da ya same shi dama abin ba zai kubuce shi ba amma aka da hau duk kuma abin da ya kubuce masa lam yakun liyaqti'ahu dama ba zai samu wani abu ba to mutum in ya kawo wannan matakin to ya zo hakikanin imani kenan rawa ahmad an abi darda'in mala ahmad ne ya ruwaito daga abi darda wannan shi ne Allah ya samu dace ya mu jagoranci la kara mana son Allah da son manzon Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحنا وبارك على فاتحنا ثبت على سنة التي على دين الثابت المستقيم على آله الإنسان الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين da ya yi satin mu zai suna ne kuma da ke
insha Allah. Na wani jagoranci.